أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau na goma ga wata na zulqa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa tara ga wata na shidda miladiya ta 2022 za mu tashi darasi na 67 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha wanda kuma la'alla insha Allah ta'ala wannan zai iya zamantowa darasi na ƙarshe malam yana mana magana akan abin da ya shahi abubuwa na bid'a wanda aka kawo aka zuba a cikin abin da ya shahi haraka ta jana'iza wanda mun karanta kusan bid'o'i 195 wanda yanku za mu tashi bid'a ta 196 مالك الامتناع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين منه الامتناع من استدبار الجهة daga cikin mutane akwai waɗanda za su ƙi baiwa ƙabarin a mutumin da ake tsammahanin cewa managarcin mutum ne a ce idan zai addu'a to ba za a yi istiministi dibari da jihati na a ba ma ɓangaren da ƙabarin yake a bashi baya ba sa haka nan allati fiha ba'du salihina wanda wasu daga cikin managartan bayi suke ciki kenan ba za a ba ma ɓangaren da yake ba ba za a bashi baya ba ko da misali za a saba ma alƙibla to sai dai ana ga kaman wai fuskantar ƙabarin ma wajen yin addu'a wannan abin shi ma wani abu ne na musamman kamar yadda za a samu wasu suna niƙan gari ma takanas su je kabarin wani da niyyar cewa in aka yi addu'a gindin kabarin wani amsuwa take to wani iya daga cikin abubuwan da addini bai san su ba wasu mutane suka kirkire shi daga baya bid'a ta 197 qasdu quburil anbiya'i was salihin lid-du'a indahum qasdu nufatar kuburi salihina au al'ambiya iwa salihin ƙabarurrukan mutanen a kirki da annabawa mutum ya nuhaci ƙabarin liddu'a'i inda hun saboda ya adda a gindin ƙabarin mi yasa raja al'ijabati saboda wai sa rai da tsammahanin in yi adda a wannan waje za a amsa mashi to wannan shi ma iya daga cikin abubuwan da ba an zarar Allah bi zalika min sultan malici wannan bayanin ibn taimiyya ta al-harrani Allah ya rahama gare shi yayi shi a cikin littafin shi al-qa'idatul jalila fi tawassuli wal wasila bid'a ta 198 qasduha lis-salati indaha akwai wanda za su nuhaci wannan wurin saboda kawai aje can ayi sallah da zimmar cewa sallah a wannan wurin tana da wani matsayi na musamman ana samun wannan suna wasu na zuwa su yi sallah a gindin gabarin sannan bid'a ta ɗari da gomiya tara da tara qasduha lis-salati ilaiha nuhatan kabarin lis-salati ilaiha dan yin sallah zuwa ga kabarin mu fahimci bambancin da ke tsakanin gaba ta ɗari da gomiya tara da takwas da ɗari da gomiya tara da tara ita da takwas qasduha lis-salati indaha nufatan kabarin don yin sallah inda ha a wajen kabarin ana aka yi sallah a wajen kabarin wani a sassaci ita kuma gaba ta gaba kasduha lissalati ilaiha nufatan kabarin don yin sallah zuwa ga kabarin kenan ana ma fuskantar kabarin to waɗannan guda biyun gaba ɗaya babu wani dalili akan haka nan da suna addini da haka iya daga cikin abubuwan da ake wanda bai kamata ba ko da al'alla za ka ji wani abun da shi anan ba a yi to amma za ka samu wasu wurare ana yi da haka za ka ga malin ya kawo su a cikin littafin shi sai bid'a ta ɗari biyu daidai qasduha lizikri wal qira'ati was siyami wal dhabhi akwai wanda zai yi bulaguro ko kuma ya tattara gaba ɗaya nuhaci kabarin lizikri saboda ambatan Allah a gindin kabarin wal qira'ati ko kuma karanta qur'ani was siyami wani yayi kwanaki a wajen dan yin azumi a wannan wajen wai da niyyar cewa wannan kewayen kabarin inda wane yake wurin iya da wata daraja ta musamman da aka sai ya wuni ya kwana a wajen sannan kuma za ka same shi wasu lokuta yana yin azumi saboda wai yana ga irin girman da kabarin yake da kuma makamancin wannan wasiyami wazab'i haka kuma da yin yanka wannan yanka sosai ana yi a ɗauki dabba a kai gindin gabarin wani a yanka don neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma don neman biyan bukata ko na makamancin wani wanda duka bai halatta bid'a ta 201 at-tawassulu ila Allah ta'ala bil maqbul mutun ya nemi kusancin Allah subhanahu wa ta'ala da mutumin da yake cikin gabarin sai mutun ya zo ya ce neman kusancin Allah yake amma ta dalilin wannan mutumin da yake cikin kabari wanda kuma da yawa ana yi in kai magana sai a ce ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba bauta musu muke ba so muke ne su kusantar da mu zuwa ga Allah saboda su kin ɗan ajin tabarkalla ne a wajen Allah to hatta da dukkan wani tawassulin da addini bai yarda da shi ba to idan mutum ya yi shi zai iya kai ka zuwa ga tafarki na abin da ya sha shirka ga Allah subhanahu wataala adi ibn hatim ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kafin musulunta shi ya zo wajen manzalla sallallahu alaihi wasallam sai manzalla yake ce mushi waɗanda muke ce muku kuke bautawa malumanku da kazanku da kaza sai adi yake cewa ya rasulullahi mu ba bauta musu muke ba sai manzalla yake cewa to naji ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta kuma ku halatta abin yace eh wannan gaskiya akwai wannan ba sa haramta muku abinda ya Allah ya riga ya halatta shi yace lalle akwai wannan sai manzo Allah ce to wannan shine bautan su duk wanda zai halatta maka ya haramta maka ko kuma ka rika ga cewa ba a iya zuwa ga Allah subhanahu wataala dole sai an biyo ta malam wani duk yanda yake ji da malamta ba aikin malami da sunan addini shine ya ma mutane bayanin yanda za su bauta wa Allah amma shi aikahin yazo mutane sun bauta wa Allah kuma an tabbatar da yan aljanna ne to ya aka yi aka amshi bautansu aka tabbatar da 'yan aljanin alhali shi malam wani nan bayanan yan sai bayan ya zo a ce dole komi da komi dole yan sashi a ciki kaga haraka na addini ko kuma abin da ya shahi dalilai na addini babu abin da ke tabbatar da haka nan bid'a ta 202 al-iqsamu bihi ala Allah rantsuwa da wanda yake cikin kabarin akan Allah rantsuwa da shi wanda yake cikin kabar a rantse da shi akan wata haraka ta ubangiji subhanahu wataala wanda duka baya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana la tahlifu bi abaikum ko man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut kar ku rantse da uwayenku kar ku rantse da tarna tsakwar takwaran ku tsawane ne a in za ku rantse ku rantse da Allah wanda ko ba zai rantse da Allah manzo Allah ce yayi shiru to zaka samu wasu na rantsa da wasu mutane a cikin kabarruka bal ba ma cikin ƙaba ba abin da shahararren rantsuwa ba ina tuna lokacin da mutum zai haɗi ni musamman wani shaidani ne kama mutane wani abu kawai za ka haɗi sai kama suna wani shehu ko wali wallah ina tuna lokacin nan da wasu shekaru da suka wuce in za mu haɗi sai mu kama sunansu Allah kiyaye to kaga agajin mai zama kuma ya mutu ha ko ba ɗan ƙasan nan ba ne ba ba misali yana kusa da kai bane wanda wani kama ni abin da yake da iko amma abin da an tabbatar da babu bai da wani iko akai kenan an dauki matsayin wa an bashi an dauki matsayin Allah an bashi kuma kai magana sai a ce baka son mutane managartan wane ne baka son kaza alhali ba haka nan bane ba ya za mutum dauki haƙƙin Allah ba makan shi to misali zan faɗi anan na kama sunan wani shi wani nan ya mutu kaman wani irin daukin da zai iya kama ni babu wa ya kamata in kama Allah saboda shi ne alhayyul qayyum tsayayye akan sha'anin bayan shi ba wani wanda yake ba shi ma bukaci ma bukaci ne sannan bid'a ta 203 an yuqala lil mayyit aw lil ghaib min al anbiya'i was salihin mutum ya faɗa ga mutumin da ya mutu al-ghaib watakila baya nan ma amma sai ka ji mutum yana kira shi daga nan min al-anbiya ina daga annaba wani zai kira annabi wa salihina wani zai kira managarcin da me zai ce mishi ud'u Allah aw is'alillah ta'ala ka roƙan mana Allah ka roƙa mana Allah ka kira mana Allah subhanahu wata'ala mutum ya ce ma mutumin da ya mutu ya roƙan mashi Allah ta wace hanya zai roƙan maka Allah to wannan iya daga cikin abubuwan da ana yi kuma shirka ce ga Allah subhanahu wataala saboda kiran wani Allah ne a cikin abin da wani nan ba abin da zai bai iyawa sai Allah aikin Allah ne bid'a ta 204 al-istighasatu bil mayyit neman dauki da tanyo a wajen mutumin da ya mutu ku zo gindin kabarin shi ku rika cewa wa al'amura sun rikice kasuwanci ya tsaya gonaki sun kiya ruwan sama ya ki sabkowa a sa mana hannu a dawa mana a taimaka agaza kuma ana haka nan wallahi a yau ko mutane suna zuwa gindin kabarin suna irin waɗannan abubuwa waɗannan duka baya halatta al-istighasatu bil mayyit a minhum malai yace kenan su nemi dauki a wajen wani mutumin da ya mutu a cikin su ka kaulihim kamar mutum ya ce ya sayyidi ya shugaba na fulan ya kama sunan shi sai ce a disney ka kamun dauki ka kamun dauki wani ma a kiran shi da suna gausun gaba daya shi mai ka dauki ne awin surni ko kuma ya ce taimaka mini kuma mutumin ya mutuwa maliki cewa unsurni awin surni ala aduwi ko kuma ya ce taimaka mu akan makina kuma mutumin ya mutu ya daga cikin abubuwan da ake a gindin kabari wanda lalle addinin musulunci bai yarda da irin waɗannan abubuwan ba duk da cewa mutane ba suna yi mali ce i'tiqadu anna al-mayyita yatasarrafu fil umuri duna Allah ta'ala subhanallah kuduri da wasu suke yi da yarda cewa wai mutumin da ya mutu ya tasarrafu yana da ikon ta cewa fil umuri a cikin al'amura dunan layi saɓanin Allah subhanahu wa ta'ala a ce ayu abu kaza sai dai kurukewa ne a daidai lokacin da ana ga wai suna ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zai iya abinda wannan ne zai iya ba saboda ayyukan rarraba su aka yi sai ka ce shi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sani kuma yake kula da shi shine alkulliyat alkulliyat ma'ana shine abubuwa tukumkin su amma aljuz'iyat wa tafasil abubuwa rassa da suke karkashin abubuwa yanzu misali a ce subhanallah kama a ce misali wannan masallacin sai a ce to masallacin ne sani amma abin da yake ciki wani tafi nan wani kes a nan wani wane ne a nan wani tabulo a can ta ce duk bai san su ba kuma bai da iko a kansu wa yake da iko a kansu shine su ne kudubai za ka jana can kudubi akwai na gabas akwai na yamma akwai na gusum akwai na arewa ɗaya yana tallahe da can ɗaya yake tallahe da arewa ɗaya yake tallahe da kaza ɗaya yake tallahe da kaza su suke kula da al'amuran da suke ciki to waɗannan abubuwa duka sa daga cikin abubuwan da wajibi ne mutum mai imani ya buɗe idan shi saboda wannan shirka ne ga Allah kafircewa Allah subhanahu wata'ala ne ko da kana da awon musulunci i'tiqadu anna al-mayyit yatasarrafu fil umuri ka riƙa ka yarda cewa wai wannan mutumin da ya mutu yana da ikon ta cewa a cikin al'amuran dunallahi kuma bayan Allah mai girma da buwaya wanda kuma za ka gani ana yi da sunan hoto ko da sunan kaza a ce wani ya bayyana a waje kaza mutane ana yin hamla ake yi saboda aje a rika shafa hoton wannan mutum ko da makamanci wannan duka ya daga cikin hanyoyin da kuma shine in ka karanta tauhidi shine farkon asalin shirka ga Allah a ban kasa an yi shi ne akan managartar biya bayan mutuwar annabi adam alaihi salatu wassalam an ɗauki tsawon lokaci mutane suna tattahiya akan tsantsan bauta wa Allah bauta Allah subhanahu wataala har sai da aka zo aka samu matsala matsalar mai aka samu wasu mutane suka zo suke rayuwa sai aka ga ga malam wani ga malam wani ga malam wani duka sun rasu sai shaidan ya zo ya musu wahayin cewa me zai hana ai butun butumi ai gumakai na malam wani da malam wani da wani da wani saboda in kuka gani zai kara muku kuzari wajen bautawa Allah sai aka ce kaga wannan ai tunanin ne mai kyau shikenan sai aka je aka aika aka yi sai aka kakkafa aka yi wani aka ake zuwa duk in sai kalle su kuma su kara musu kuran shi wajen bauta wa Allah suka mutu iyan suka zo suka mutu jikokinsu da suka zo sai shaidan ya kewaye ce ai kuma kun labari ai kakannin ku bauta musu ne suke ku da wannan kazamtar taku ya za ku iya fuskantar Allah a ku nemi kusanci wajen waɗannan gumakan su tun da mutanen kirki ne su kuma sai su kusantar da ku zuwa ga Allah shi kenan barna ta faru shi nan lace kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin al'umma sun kasance al'umma guda daya wajen dayan ta Allah a cikin bauta fa ba'atha Allahu an-nabiyyina Allah sai ya aiko da manzanni da annabawa me yasa saboda mutane sun sabka daga asalin bauta wa Allah sun shiga bauta wa mutane shine hukumar da annabi Nuhu ya zo yayi kusan shine annabin da yi shekarun da tarihi bai kiyaye wani annabin da ya shekara sama da nashi kamar da Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani mai girma fa labitha fihim alf sanatin illa 50 ama sai da shekara kusan dubu shekara dubu ba 50 na musu wazi saboda su suna ga bautan Allah suke ya za a zo a ce a ce gumki kaza da wani da hubal da wani da ba daidai bane ba ko kuma wadancan da Allah ba da labarinsu a cikin yabusa wa ya'uqa wa nasra a ce duka ba za a bi ta kansu ba to wannan yasa akai ta dauki bar tsakanin annabi nuhu alaihi salatu wasalam da shi da mutane shi ya kira su da rana ya kira su da dare ya kira su da kowane lokaci ya kira su a cikin jama'a ya musu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya amma duka abin sai a hankali to da ka bauta wani Allah subhanahu wataala zaka samu wani lokaci ana mutum zaka samu annabi ne ko kuma managarcin mawa ne misali mutumin kirki ne amma dai kuma mabiyan shi sai su yi sai su bauɗe ma hanya kamar da aka samu ga mabiya na abdul qadir al-jilani mutumin kirki ne ahlus sunna ne rubuce rubucen da yadda littafan shi da komai da komai tafarki na sunna amma bayan da su aka samu sai an kama iska suka suka dora shi akan wani tafarkin da sai a hankali a daga cewa ai yana da ta cewa shi ma cikin al'amura da sauransu Allah kiyaye malike cewa al'ukufu al'ukufu shine tabbatuwa zama inda alkabari gindin kabari ko a wajen kabari wal mujawaratu inda da makwabtaka da shi kabarin da nuna cewa ai kabarin na musamman yanzu idan aka yi da wani kabarin sai a kawo sai a yi wani gida-gida ko kuma wani ɗaki na kula sai a cewa da shi zai kula da shi yake kula da wannan duk wanda ya zo ganin zai shiga ya yi addu'a zai shiga ya faɗi bukatun shi su ga waɗanda zai fara gani akwai sekretar wanda zai gani ya so shi kuma sai sa cikin inda za shiga almujawara za a yi makwabtaka da abin sannan bid'a ta 207 alkhuruju min ziyaratil maqabiri allati yu'azzimunaha ala alqahqara fita zuwa ga ziyarar makwantai ko kuma kabarin da ake girmamawa amma aka zo in za ka fita daga gidanka daga baya baya za ka fita ba ba za ka sai ka tattaka ka tattaka ya kauta an yaso sai ka kama hanya akwai mutane da haka suke yi bid'a kenan batar ka'ida bid'a ta 208 qawlu ba'd al al-mudarwashin ba'd al-mudarwashin fadar wasu daga cikin masu bauta su ne az-zuhad al-wafidina ila al-muduni wanda suke zuwa gari ruwa li khususi ziyarati kuburi saboda kawai ziyartar kabarurrukan man biha waɗanda suke cikin garin minal auriya ina daga waliyai wal amwati da matattu inda iradati inda iradatil aubiya aubiya ila biladihim aubiya ne haka ne rubutun bai hutu ba na ba ya unci hutu jayi kenan wasu mutane ake samu su kuma su gungu su aikin su kawai gari gari suke zuwa me suke zuwa ziyara kabari a ce musu aika wannan kabarin waliyi wani ne su ziyarce shi wannan kabarin musulmi ne su je su ziyarce su wasu haka ne wannan shine abinda abinda suka sa a gaba la siyama a lokacin da aka samu wani tangarda ko tasgaro fi ila biladihim a cikin gariruwan su sai a zo a ce al-fatihatu li jami'i sukani hadhihi al-balda sai a ce fatiya ga dukkan mabiya ko kuma fatahu ga dukkan mabiya ko kuma wanda suke zaune a cikin wannan gari sayyid fulan wa sayyid fulan a ce fatiya ga wanda suke zaune a wannan gari ga jagoran muwani jagoran muwani wa yusammihim a kira sunayen su waliyan wa yatawajjahu ilaihim a karkata zuwa gare su wa yushiru ana nuna su wa yumsahu wa yamsahu wajhahu kana nura su kuma kana shafa fuskanka ana ga cewa wata albarka ko wani abu makamancin wannan ya samu ga mutanen wannan gari a dalilin shigowar wannan tawaga wannan su ma tawaga ne wanda suna haka sannan kuma wani abu ne wanda babu wani dalili aka haka da shi bid'a ta 209 qaulihim fadar wasu daga cikin su assalamu alayka ya waliyallah amincin Allah tabbata a gare ka ya kai waliyin Allah sai ya ce al-fatiha ziyadatan fi sharafin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fatiya doriya akan darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal arba'atil aqdam da kudubai guda hudu wannan istilahi ne na sufaye ɗan ɗariku akwai kudubi wal nujaba akwai nujaba'u wal autad akwai autadu wa hamalatil kitabi wal abwaz da maɗauka littahi da gausu gausi gausi daban-daban wa ashabi silsilati wa ashabi ta'arifi al-mudarrakin bil kauni da ma'abuta silsila ma da ma'abuta sahu-sahu da ma'abuta abin da ya shayi al-kauni kauni yana yanayi ko kuma ka ce sarari su suke kula da shi duk abin da zai kai ya kawo ƙarƙashin kulawarsu ne su wannan autaru ko ɗaba'u nujaba'u da sauransu da su su gausun da sauransu wanda kuma musalah ne na su sufaye wasa'iri auliya illahi da sauran waliyan Allah alal dumumi gaba daya kafatan gaba daya jam'an a haɗe ya hayyu ya qayyum ya rayayye ya tsaye akan al'amuran bayan shi wannan fatiha ce wa yaqra'u al-fatihata sai karanta fatiha wa yamsahu wajhahu sai karanta alhamdu sai a shafa huska biyadaihi da hannaye kenan sai a shafa huska wa yansarifu bi zahrihi minhu yanzu kuma in zai gusa sai ya gusa da gadan bayan shi kenan sai baya baya haka zai fita daga wajen kenan shigo ga sallama da zai assalamu alayka ya waliyallahi الفاتحة زيادة على شرف النبي والأربعة الأقطاب والأدباء وال وال وال والأقطاب والنجباء والأوتار وحملة الكتاب هزوا غرشي ولا شا بدعة بدعة ne wanda ana na ana yi kuma mutum wajibi ne sa ido saboda kar ya rasa addini shi gaba ta 210 raf'ul qabri wal bina'u alayhi daga kabari a dago shi ya zama tuya kabarin kowa sannan kuma wal bina'u alayhi kai ba ma wannan ba wasu gini za a zo ma a yi gaba daya a sama shi akwai gabarin da aka tsinka shi daga nesa sai ka zama da wani karamin masallaci ne shi kuma gabari ne wanda duka iya daga cikin abubuwan da ba su halatta sai gaba ta 211 a tausiyatu wasici bi an yabniya ala qabrihi an yubna aw yabni ala qabrihi bina'an mutum yayi wasiya akan cewa an yubna ay ay gini ala qabrihi akan kabarin shi bina'an a zo a yi wani gini wuri kaza sannan bayan an gina kuma za ka samu wasu su ma hawasici suke in na mutu a inda cikin kewayen da aka binne wani ni ma anan za a binne kuma irin wannan ginin ne aka yi na san wasu wurare a ƙasar nan wanda haka ake a ce wani ya mutu sai an binne shi a wuri kaza amma wurin an gyara shi an yi komi da kuma wani shi ma an yi mutu ya zo a binne shi kusa da shi sauran abubuwa duka ana yin su wanda kuma babu dalili a kansu ba ya halatta ya kana a kai shi makwantan musulmi abin ne shi kamar da bayani ya gabata baya maliki cewa gaba ta 212 tajsisul quburi sanyawa kabarurruka a siminti a simintantar da su a zo a kwaba a sa buragunan siminti kuma a gyara su kuma duka bid'a ne sai ga mutum Allah ya mutu a cikin gidan laka yanzu sai ya mutu za ga mutane suna ta kokari wani dauko kaza a yi wane ne in aka ce ba za a yi ba kuma bid'a ne a rika ga kamar duk an takura mutane shi kuma Allah in ka je abin inda tsoho yake ajji ha karkare shi abin tausayi ne wannan kuma da yawa na faruwa ya mutu ya tara iya sun kai nawa amma wallahi in ka je inda inda ya kwanta ba ba ba ba kyau yanzu wannan ina za ka gabashinta a ce maka ya mutu ana zuwa wani aiku bahun shinkafa wani aiku bahun hatsi a fara daka a fara wani ne kawai bid'a ne malam a shiga wani abin da ba shi ba lokacin da ya kamata ku kula da shi ya muku a sa muku albarka tun yana da duk ku ba eh ai ta rikici a cikin gida wai an wasu sun ce ba ai sadaka uku ba wasu ce sai an yi ka shiga daki ka dauki minti daya ko ka ziyarci kabarin shi ka dauki minti daya ka mishi addu'a yayi wannan taron da za a zo ai wa ya sa ku yi wannan taron babu amma wancan da yake ba wanda yake gani sai ga mutane ba sai mantu da shi ba amma wanda za a zo a tara jama'a a ce an yanka sa a ranar uku kwanan sadaka uku shi da wani wa an ta dora abinci ana sabkewa har da shi ake kawo yanzu sai a ce ka yau da ɗiyan nashi ƙoƙari gare su ƙoƙari mai gare su shirme ne eh mana kaman ku kuna abin da mutane ne kawai za su ce ku mushi abin da zai amfana da shi ba za ku yi ba yanzu wannan sanda za ku saya da hidimar da za ku ta kwana uku ku je ku gina mushi wata rijiya a ƙauye mana ko ku samu wani masallaci ku gina mushi ku mushi wani abu da sunan sadaka jariya sadaka mai gudana ku tattara wannan abin da kuke da duk ƙarfin da kuke da ku tara shi ku mushi masallaci ɗaya da sunan babanku wanda ladan zai rika iske shi amma duk bukai wannan ba sai dai ku zo a yi sadakan uku a yi na sati a yi na arba'in a yi na shekara ku tattara kuɗin wannan in dai kuna jin kuɗin ku ga wanda ya kamata ku yi da su amma duka ba za ku yi wannan sai dai ku zo ku yi tashirmi wanda kuma abin da ke aihuwar da waɗannan abubuwa mafi yawancinsu rashin karanta addini mutum ne ta rayuwa kawai shi ɗan duniya ne rayuwa yake bai da alaƙa da karatun addini da haka daga an zo wani haraka na na abin da za a tara jama'a to shi kawai ƙoƙarin shi ya za a huta kumya har a mutuwan fama yake huta kumya kumya ba ka shiga za ka huta Allah kiyaye to haka za ka ga ana ginawa malace naqshu naqshu ismil mayyit wa tarikh mautihi al qabri wannan bid'a akwai ta anan a zana naqsh shine zane a zana ismul mayyit sunan wanda ya mutu a ai sai a plak ko sai a sai a taka a gindin kabarin a rubuta sunan shi wa tarikh mautihi da ran da ya mutu al al qabri akan kabarin a ce wannan shine kabarin hajiya wacce ko alhaji wani ko wani wani an ahe shi rana kaza ya mutu rana kaza to wa kuke hudi ma me amfani shi babu bida ne baya halatta kuma ɗauko shi akai daga cikin ina daga addinin da nasarawa su suke wannan su ne za a zo a yi ado a yi wane ne a yi ta rubuce-rubuce ana ɗora filar ana wane ne da sauransu abuwa ne wanda yau da gobe kuma ana ɗauko ana sawa sai ga a wata rana abin ya zama wani abu daban bid'a ta 114 bina'ul masajidi wal mashahidi alal kuburi wal athari gina masallatayya da wuraren halartar jama'a alal kuburi a gina shi akan akan akan akan kabari a zo a yi gini akan kabari saboda mutane su rika zuwa suna zama a wannan wurin wal athar al athar kuma sune abubuwa gurabe irin na tarihi ya zo a gina wani abu akai saboda mutane su rika ziyarta wajen suna zuwa suna zama ittikhazul maqabir masajida bis salati alaiha wa indaha rikan makwantai ko kabarruka masallatayya ta hanyar da bis salati alaiha yin sallah a samanta wa indaha ko kuma a gindin kabarin a zo a rika yin sallah da sunan cewa yin sallah a wannan wajen tana da wani daraja na musamman dafnul mayyit fil masjid binne mutumin da ya mutu a cikin masallaci aw bina'u masjidin alaihi ko kuma a bayan an binne shi a zo a yi masallaci a saman a inda yake kabarin shi a gehe ko kuma kurka sallah a gehe irin wannan masallacin baya halatta a yi sallah a cikin shi bid'a ta 217 istiqbalul qabri fi salati huskan huskantar kabari fi salati ma astidbaril ka'aba akwai wanda zai sallace zai amma sai huskanci kabarin wani ko da zai ba ma ka'aba baya shi ba wanda ya dame shi ba shi dama kabarin yake fuskanta ana samun wanda sun yi nisa a cikin wani haraka haka suke nan ce alƙiblar shi gaba ta 218 ittihadul quburi idan rikan kabarruka a matsayin wuraren da ake maimaita ziyartarsu me id shine ayi wata rana daya ko wani lokaci a ce duk rana kaza sai an ta wannan idi mai idi abinda ke kokomuwa a shekara a ce duk lokaci kaza an yanzu a ce idi ne in lokaci kaza zuwa ce idi ne to shi ma kabarin kuma shi wannan idin wannan baya halatta duk lokacin a ziyarar kabari a buɗe take duk lokacin da ka samu dama ka je ka mishi addu'a akan ubangiji subhanahu wataala ya- ya- ya yalwata mishi kabarin shi haskaka mishi ya gafarta mishi zunuban shi gaba ta 219 ta'aliqu qindil rataya hutula hutulu ko hutula alal qabri akan kabari azo ayi wani abu a rataya a rataya hutula akan kabarin me yasa liyatuhu fayazuruhu saboda mutane su rika zuwa suna ziyartar kabarin a sa hutula ko da dare kaje ba wannan kaga wannan kuma ya gabata a cikin matsalolin da malami mana magana a baya ko makwantai bai daga cikin wurin da ake sama hutula sai da darura misali ana samu wasu 'yan kamun iska da suke za su su rika satan wasu abubuwa na gaban mutane ko ana tonewa wannan babu lahi saboda tsaro a sa amma haka kawai ana zaman lahiya a zo a kewaye makwantai a sa mashi hutulu gaba daya wannan baya halatta eh sai dai gehe gehe misali inda ana tsammanin kamar la'alla wani munafiki zai iya zuwa wani abu wannan ana iya sa wannan kamar yadda yanzu ana ana bada kuma watakila da sunan addini sai ka je wanda sunan tsubbu sai ya ce ma sai ka zo da gaba kaza ta mutumin da ya mutu da yawa ana yi Allah rawa wani asiri mutum ya ɗauki duniya wani kayan gabas inda za ka zo ka iya jure bu- tone mutumin da ya mutu wai ka cire wata gaba a jikin shi saboda za ka zo ka haɗa wani laƙani wai kai kana so ka rayu ko ka yi kuɗi ko ka samu mulki kuna makamancin wannan zuciyar ɗan adam in ta kai wannan matsayin shine Allah yake cewa kal an'ami bal hum adall irin wannan mutanen kaman dabba suke kai sun hima dabba bacewa yau na wani hankalin da Allah maka mutum ne irin ka yana rayuwa irin Allah ya amshi ran shi ko ka je ka tone shi ka ɗauko wata gaba a gangan jikin shi saboda za ka haɗa wani lakani Allah kiyaye to sai dan akwai irin wannan uzurruka kenan babu lahi za a sa fitila mala ya ce gaba ta 210 da 220 daidai nazuru nazuru zaiti wa sham'i li israji qabrin sanya a zait shine mai wa sham'i da wannan abin da ke kendir ɗin da ake kunna ma wuta li israji qabrin saboda haskaka kabari au jabalin ko kuma wani dutse au shajaratin ko kuma wani wata wata itaciya saboda niyyar mi niyyar girmama wannan abin dutsen na musamman ne ko itaciyar ta musamman ce ko kabarin na musamman ne a zo a yi ta mushi wannan hidimar da wannan bauta kuma a yi ta addawal har wani ya addawal ya ce na rintsi da Allah an na samu kaza na alƙawalin zan ɗauki yaunin haskaka kabarin wane har lokaci kaza ma duka bai halitta gaba ta 221 kasdu ahli madinati ziyaratal qabrin nabawiyyi mutane suke cikin garin madina sun haci ziyarar kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kullama dakhalu almasjida a duk lokacin da suka shigo masallaci aw kharaju minhu ko kuma in za su fita daga masallaci wannan kadiya ta gabata a can mas'ala ta ta goma ce na ko mas'ala na goma a can baya malam ya magana shi sannan kuma gaba ta 222 as-safaru li ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallama zimbula guru don ziyartar kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani shi matsala ta gabata a baya idan ka zo masallacin manzan Allah shi manzan Allah masallacin shi ya magana ba a kulle kaya don a kai ziyara wani masallaci sai masallaci a gudana uku daga ciki kuma akwai masallacin shi na garin madina in ka zo masallacin shi na garin madina babu lahi ka ziyarci kabarin shi kuma in ka je kai assalamu alaikum ya rasulullahi ka wuce amma in bid'a mi suke yi abubuwan suke sai an hada su da soji zai iya hulɗa su da wajen wani kwama yake ya shafo ƙofar ƙofar da wurin yake kuna makamancin wannan kuma a nan wa shahida shahidu min ahliya wani daga cikin gaggan sufaye yake cewa wallahi inda a ce wannan kabarin ba a hannun da istilahin da ya hudu yace ba a hannun yan izala yake ba a hannun sa yake su sufaye yace Allah kadai san abin da za yi Allah kaɗai sa wanda za yi to mutum ya ziyarci kabarin manzala sallallahu alaihi wasallama iya da damar da zai ziyarci ya sai zai ziyarci masallacin manzala zai ziyarci kabarin shi sallallahu alaihi wasallama wannan babu lahi akai da kuma masalla ta rige ta gabata a baya ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam fi shahri rajab akwai wanda kuma suka keɓance watan rajab wa wannan watan shine watan ziyartar kabarin manzala sallallahu alaihi wasallam keɓance shi da wannan lokacin babu wanda zai bid'a sannan matsala ta gaba malai ke cewa matsala ta 224 at-tawajjuhu ila jihatil qabri sharif mutun ya fuskanci bangare na kabari mai daraja kabarin manzon Allah kenan ko inda dukhulil masjid wajen shigowa masallaci wal qiyam fihi da tsayuwa a wannan wajen ba'idan anil anil anil qabri bi ghayatil khushu'i da yana mai kusantan wannan afwan التوجه إلى إلى وجه إلى وجهة عفوا التوجه إلى جهة القبر متون يكسكنت عند قبر يكي الشريف عند دخول المسجد وجه شبوع مسلاتي sannan kuma wal qiyam mutun ya tsayu fihi a cikin wannan masallacin ba'idan anil qabari yana mai dan nisantan wannan kabarin yasa bi ghayatil khushu'i saboda wai niyya na nutsuwa sai ga dan koma gehe kadan yayi kiskirin wadi'an yana mai dora yaminahu ala yasarihi hannun shi na dama akan hannun shi na hagu ka annahu fi salati kai kace a cikin sallah yake sai koma gehe dan yana gehen kabarin sai dan kiskirin yake alamar nutsuwa eh ko yace jazaba ta kama shi mas'ala ta 225 su'aluhu sallallahu alaihi wasallam al-istighfara mutun yaje can ya rika roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rika tambayar manzon Allah akan ya nemi shiga horon Allah wannan shi bid'a ne wa qira'atu aya ko kuma da karanta ayar cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah suna suna karanta wannan suna cewa suna karanta fadar Allah subhanahu wataala Allah yake cewa inda sun zo wajen ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izzalamu anfusahum lokacin suka zalunci kawunansu ka nema musu gafarar Allah to yanzu bayan ya mutu sun te neman ga sai nema musu gafarar Allah bayan ya mutu wanda ko ba a samu haka ba a cikin ayyukan magabata gaba daya haka bid'a a gaba ta 2226 at-tawassul bi sallallahu alaihi wasallama neman kusanci da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin da ya riga ya mutu kuma lokacin da yana raye ana haka amma bayan ya mutu an gari saboda ba a samu wanda daga cikin sabbai ba ya dauki Abubakar ko wani makamancin na wannan ya ko kuma ya zo kabarin manzon Allah yayi haka nan al-iqsamu bihi alallahi ta'ala rantsuwa da shi akan Allah ce na rantse da manzan Allah Allah zai kaza wannan bai halatta sannan kuma alistighasatu bihi neman dauki a wajen shi min dunillahi kuma bayan Allah shi Allah kawai ke neman dauki a wajen shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka nemi dauki a wajen shi ba a yanzu ya riga ya bar duniya ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala to zaka samu na istighatha wani abu ne wanda Allah kawai shi ubangiji subhanahu wataala waɗannan ayyuka na ibada shi da ake masu al istighathatu lillahi wahdahu la sharika lahu lokacin da aka tayi yakin da Allah yake cewa istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum hadda hadda manzo a cikin amma shi ba a wajen wa yake nema a wajen Allah yake nema to istighatha ana yin shi ga Allah shi kadai amma za ka samu suna yi da manzala sallallahu alaihi wasallam Allah a gaba ta 229 qat'uhum qat'uhum shu'urahum wa ramyuha fil qindili al kabir al qarib min at turbati al nabawiyyah mutun ya cire gashin shi ya jewa a cikin wasu wuraren gurabin da ake sa hutulu ko kuma wuraren da ake ake iya jefawa al qindil kabir ko kuma ka ce taguna wanda suke manya alkaribi min turbatin nabawiyya wanda yake kusa da kasar ko kuma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance sai mutum ya ci gashin shi sai jiwa ya samu albarka wannan makamancin wannan at-tamassuhu bil qabri sharif mutum ya rika shafa kabari yana shafa a jikin shi wanda kai daga cikin ayyukan bid'a wani babu wani dalili akan haka ne taqbiluhu minhuma sannan kuma sumbata kabarin wani sai sumbaci kabarin suna kabarin wali ko kabarin shehu sai daga sumbata shi a tawafu bihi wani zaka samu tawafi suke kabarin za zo a rika kewaya wannan kuma har a cikin bidiyo ka za gani jiya suna yi mutane suna faduwa jazaba ta kama su da sauran wani duk bautan wani Allah ne Allah kiyaye ilsaqul batani wani zai zo he doki ciki shi zai doka he ya yi ilsaqin shi ya ya dambara shi yana ya hada shi da a wazzahari ko kuma wani gadan bayan shi bijidaril qabri sharif da katangan wannan kabarin inda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam katangan sai ya zo ya dora cikin shi a sama ko kuma ya juya baya ya dora gadan bayan shi akai dan bid'a kenan wad'ul yadi dora hannu ala shubbaki hujratil qabri sharif akan taga ko kuma taga shubbak tagar kabari mai daraja wa wa wa halif wa halifu ahadihim bidhalika biqawlihi da rantsuwan ɗayan su da zai yi akan haka da cewa wa haqqil ladhi wada'at wada'ata wada'ata yadaka ala shubakihi wani zai ce wa haƙƙi ina maka rantsuwa da girman haƙƙin wanda ka ɗora hannunka akan tagan taga inda yake kenan fenetar wa ƙulta kuma za ka faɗa cewa a shafa'ata ya rasulallahi ya ma'aikin Allah ceto a cece mu ya ma'aikin Allah gaba ta 235 idalatul qiyami tsawaita tsayuwa inda alqabrin nabawi a gindin kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil du'a'i da niyyar yin addu'a li nafsihi wai kama kanka mustaqbal mustaqbilan alhujra kana mai fuskantar kabarin inda yake ka za ka yi ta'adda ka yi ta'adda ka yi ta'adda kuma addu'an da kake wai kana neman Allah ya amsa ne saboda ita addu'a in aka yi ta wai anan tana amsuwa kaga babu ne haka ga bid'a ta 236 taqarrubuhum ila Allah bi akli tamri yake cewa as-sayhani as-sayhani fi rawdati su ci za su wasu sa neman kusancin Allah ta hanyar cin wani dabino as-sayhani wani kalan dabino fi rawda ash-sharifa a daidai rawda ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bainal qabri wal minbar tsakanin kabarin manzon Allah da da da da kabarin shi da da minbarin shi wannan tsakanin kabarin shi da mumbarin shi wannan shine rauda kuma wannan wurin Allah ya mushi wata daraja ta musamman kamar da suka je wajen suke ambata cewa kana zawwa wannan wajen zaka ji ya sha ban da wani yanayi a duniya gaba daya to akwai wanda za su surko wani kalan dabino eh sun zo nan za su ci a bid'a ta 237 al-ijtima'u inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam liqira'ati khatmatin a zo a tare a gindin kabarin manzon wai su ake asabka wa inshadi qasa'id sannan kuma da waƙe da wasu kasidu a gindin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin bidoyi al-istisqa bil kashfi an qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi min anbiya'i was salihin neman ruwa ta hanyar yayi ko kuma bude kabarin ko kuma zuwa gindin kabarin aje can a rika roƙo Allah akan cewa Allah yayi al-istisqa Allah Allah ya shayar da mutane ruwa ko kabarin annabi ko kuma kabarin wasu daga cikin managartan bayi إرسال الرقاع فيها فيها الحوائج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ساموس سنة أيك وسيكو سيوتي روتا بكاتنش سيجيوا أتكن قبرين ko kuma inda kabarin yake da sunan cewa wai a biya mashi bukatun shi ba ba ya bayyana a doka a karanta a biya mai bukatun shi bid'a ta 240 daidai qawlu ba'dihim fadar wasu daga cikin su innahu yanbaghi alla yuzkara hawaijahu wasu na cewa innahu yanbaghi abinda ya hi cancanta alla yuzkura hawaijahu in ya tagin ne kabarin kare hudu matsalolin shi wa maghfirata dhunubihi kare ne mi gafaran zunuban shi can ba ba wasu suna yi ba shi kuma wani wasu daga cikin bid'a su kuma tunanin su a ba sai ka faɗi matsalar ka ba baranta na hakka rubuta ka jewa ba sai ka zo ka faɗi ba cewa ya maki Allah ka ne mani gafara Allah a kawai suka ce ba sai ka yi waɗannan gaba ɗaya ba bilisani ba za ka faɗi haka ba da harshen ka inda qabrihi inda ziyarata qabrihi sallallahu alaihi wasallam wajen ziyartar kabarin manzon Allah me yasa ba za a yi haka ba a kawai in ka ji ya isa suka ce li annahu a'lamu minhu bi hawaijihi wa masalihi wai saboda wai manzo Allah da ka je giddin kabar ka tsaya shi yahi ka sanin hawaijihi matsalolinka wa masalihi da abin da ke gyara ka kenan da ka je kawai ba ya kai bayani ba eh kawai bukata ta biya ba sai ya tsaya na wani ta bayanai ba ana ta kaza ana ta kaza wannan sha bid'a ne bid'a ta 241 qawluhu la farqa bayna mautihi sallallahu alaihi wasallam wa hayatihi fi mushahadatihi li ummatihi wa ma'rifatihi bi ahwalihim wasu suna faɗan cewa ai babu bambanci tsakanin mutuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da rayuwar shi ta wani bangare suka ce fi mu shahadata hili ummati yana ga duk abin da umar shi take aikatawa yanda yana raye yake gani suka ce bayan ya mutu haka yake gani kaga wannan babu wani dalili akan wannan wa ma'rifatihi bi ahwalihim da sanin halayensu da suke ciki to manzon Allah yana raye ma akwai abubuwan da sai an zo mishi bayani in kuma ba a mai bayani ba to wahayi ne zo ya sabkan mishi sannan kuma wa wani ya tahim da niyyar kowa duka manzan ya sani sannan kuma wata wata ta sinu ce wata hassuratihim wa khawatirihim sannan kuma da abin da yake khatiransu ma'ana abin da yake cikin tunaninsu abin da ba kake tunowa a cikin ranka duka ya sani to wannan shi ma ya daga cikin abubuwan da dai haƙƙin Allah ne shi Allah shi ne ya sa abin da ke a cikin khawatir saboda shine alimun bi zati sudur duk wani wanda ba shi ba lalle tabbas bai da wannan matsayin mali ya ce wa hadha akhiru ma tayassara jam'uhu min bid'il janaiz wannan shine karshen abin da ya sawwaka a hada na daga cikin bid'o'in da suke da alaka da harakan janaiza wa bihi yatimul kitabu kuma da wannan haka da wannan littafin ya cika walhamdulillahi ala tawfiqihi godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya akan ba da dacewa da ya bamu wa as'aluhu ta'ala al-mazida min fadlihi mala yace ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mini daga falalar shi wa an yarzuqani mahabbata liqa'ihi sannan kuma ina so Allah ya arzuta ni da son haduwa da shi inda mufaraqati hadhihi ad-dunya al-faniya a lokacin da nazo rabuwa da gidan duniya wadda take ƙararra ila daril abadiyatil khadidati zuwa ga gida na har abada mai dawwama ma'alladhina an'ama Allahu alaihim Allah ya hada da wadanda ya ni'ima a gare su minan nabiyyin daga annabawa was-siddiqai da siddiqai was-shuhada da shuhada shahidai was-salihin da managartan diya wa hasuna ulaika rafiqa ma dalla da wannan tawaga ta abakkai ya zamanto annabawa ne shahidai ne siddiqai da salihai ne malice Muhammad Nasiruddin al-Albani wani shi ne ƙarshen wani littafi fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa abinda muka karanta albarka abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wata'ala ya sanya mai tarayya a cikin lada abinda ya zama to na kuskure ne Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana Allah ya shahi mana shi a cikin gidajenmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله kenan karatu daga